منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta laraba a yau muna a hudu ga watan rabi'ul awwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 27 ga watan a takwas shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na biyar a cikin littafin aqidatut tauhid wallafan babban malami fadilatu sheik salih bin fauzan ibn abdullahi fauzan allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi a wannan majalisi mai albarka masjidun imami bukhari rahimahullahu ta'ala da ke nan unguwar lauda kwatas a nan cikin garin bauchi darasinmu na satin da ya gabata muna nan a cikin albabul awwal kuma mun shiga cikin alfaslul thalith في بيان الانحراف عن العقيدة وسبل التوقي منه babin da mana bayani akan sabuban da ke jawo gurɓacewan aƙida da kuma hanyoyin da mutum zai bi ko al'umma za ta bi domin kaucewa ma wato gurɓatacciyar aƙida wadda cikin sabuban da malam ya kawo mana mun karanta sabuba guda mun karanta sababi na farko daga cikin sabuban da ke wato jawo mutum ya tafi akan gurɓatacciyar aƙida wannan ba komai ba illa aljahalu bil aqidati sahiha ya zama mutum ya jahilci mecece ma asalin ingantacciyar aƙida ɗin. to yin mutum ya zama ya jahilci aƙida ingantacciya bai ma san mecece aƙida ta gari ba to zai zama na wato aƙidarsa za ta zama gurɓatacciyar aƙida karkatacciyar aƙida saboda ingantacciyar bai santa ba ballantana ya gane wacce ce bata za mu tashi kan abu na biyu insha Allah ta'ala sababi na biyu daga cikin sabuban da ke kawo gurɓatan aƙida ko lalacewar aƙida shine at-ta'assubu lima alaihi al-aba'u wal ajdadu wato ta'assubanci da makauniyar biyayya dangane da abin da iyaye da kakanni suke kai mutum ya rike wani abu na addini a ce mishi me dalilinka wannan abun fa ba daidai bane wannan abun fa ba addini bane amma ya ce shi ya rike shi ka'in da na'in ba don komai ba sai don saboda shi ne abin da iyayensa da kakanninsa suke kai wata masu bihi da riko da addinin iyaye da kakanni wa in kana batilan ko da kuwa ɓata ce watar kuma khalafahu da barin abin da ya saba ma abin da iyayensa da kakanninsa suke kai wa in kana haƙƙan ko da kuwa gaskiya ne ƙala ta'ala kama ƙala Allah ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfaina alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun Allah yake cewa idan aka ce da su ku zo ku bi abin da Allah ya saukar sai su ce a'a ba ma bukatan bin abin da Allah ya saukar bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana mu abin da zamu bi shine abin da muka samu iyayenmu da kakanninmu akai shine mu iya abin da zamu bi abin da iyaye da kakanni suke aikatawa Allah ya ce awalau kana aba'uhum koda kuwa iyayen nasu sun kasance la ya'qiluna shay'an ba sa hankaltar wani abu wala yahtadun kuma ba sa kan shirya yanzu za su yadda su bi addinin iyaye da kakanni ko da kuwa iyaye da kakannin nasu ba shidayyu ba ne lalatattu ne batattu ne su ɗin saboda haka riko da cewa mutum yana kan addinin iyaye da kakanni ta asubanci wannan na daga cikin sabuban da ke sa mutum ya zamana ya gamu da gurɓatacciyar aƙida domin ba lallai ba ne ya zamana iyaye da kakannin nasa suna kan ingantacciyar aƙida kaga kenan koda suna kan bata zai bi su kaga ko aqida ta baci aqida ta zama batacciya Allah ya kiyaye sababi na uku malam yace at-taqlidul a'ma bi akhdhi aqwalin nas fil aqidati min ghairi ma'rifati daliliha daga cikin sabuban da ke jawo gurbacewan aqida shine makauniyar biyayya ta hanyar riko da maganganun mutane akan aqida ba tare da sanin dalili ba ya zamana akwai wadda kai ka rike shi in dai ya faɗi magana to kawai ta zauna kamar zanen dutse ba ruwanka da binciken menene dalilin wannan magana wa ma'arifati mada sihatiha ba tare da sanin menene ingancin wannan maganan da ya faɗi ba kama huwa alwaqi'u min alfiraq almukhalafati min jahamiyyatin wa mu'tazila malam yace kamar dai yadda yake faruwa na wato ɓangarori batattu waɗanda suka saba suka kauce akan asalin hanyar musulunci da hanyar sunna cikin jahamiyawa da mu'tazilawa wa asha'ira da asha'irawa wa sufiya da sufayi wa ghairihim da makamantansu haythu qalladu man qablahum min a'immati dhalal ta yadda suka rike hanyar da waɗanda suka gabace su cikin jagororin bata suke kai riko na makauniyar biyayya suka yi taƙalidanci fadallu don haka sai suka bata wan harafu anil aqidati sahih wan harafu anil i'tiqadi sahih sai suka bauɗe suka kauce daga asalin ingantacciyar aƙida. saboda me saboda riko da wato maganganun wanda suka gabace su akan haka din ba tare da binciken menene asalin ingancin maganar ba kamar yadda malam ya kawo mu'tazilawa da jahmiyawa da asha'irawa da sufai wanda galibi musamman ma wanda muka fi sani a yanzu asha'irawa wanda su ɗan ɗarikar tijjaniya suna cikinsu da sufai waɗanda suke riko da maganganu ko da kuwa suna ganin a ko da kuwa maganar ta bayyana ma ba daidai ba ce amma saboda shehiwa ne ya faɗe ta to za a riƙe ta saboda an ji ta daga bakin shehiwa ne Allah ka kiyaye mu Allah ka tsare mu yanzu kamar misali wadda aka ce ya samu wani salati guda ɗaya wadda in ka yi shi sai ka yi saukan ƙur'ani sau dubu shida kafin ka kamo wadda ya salatin wadda yake kan wannan aƙidar wallahi ya san aƙidar ɓata ce amma a taƙalidul a'ama taƙalidanci ya hana shi ya bata amma ya san cewa ɓata ce ta yadda za a iya samun wadda zai ikirarin cewa ya kawo wani abu sama da wadda Allah ya kawo sama da wadda Allah ya saukar ai duk da ke kan aƙidar ya san ɓata ce amma taƙalidanci da makauniyar biyayya ya hana shi bi gaskiya ya hana shi bi gaskiya amma dai duk yadda hankalinka yayi nisa akan akida duk yadda hankalinka yayi nisa ka tafi ka tafi ka tafi to ya kamata ya zama kana tafiya ne ala basirati kana tafiya ne bisa hankali bisa lissafi Allah ya kiyaye mu sababi na hudu malam yace shine al-ghuluwu fil awliya'i was salihin wa raf'uhum fawqa manzilatihim daga cikin sabuban da ke jawo gurbacewar aqida inji malam fauzan yace shine wuce iyaka dangane da waliyai da kuma salihan bayi da kuma ɗaukaka su da ba su matsayi sama da matsayin da Allah subhanahu wata'ala ya ba su wannan yana daga cin sabuba da dalilan da ke jawo gurɓacewar akida a wayi gari ana guluwi da wuce iyaka game da salihan bayi ko waliyai da kuma ba su daraja sama da darajar da Allah subhanahu wata'ala ya ba su bi haithu yu'taqadu fihim ma la yaqdiru alayhi illa Allah ta yadda ake wato wato aqidan cewa dangane da su a ba su wata siffa na wani aikin da ba wanda ke iya wannan aikin in ba Allah ba min jalbin naf'i na jawo amfani kawo alheri wa daf'i dar da kuma tunkuɗe cuta wattikhadhihim وسائط بين الله وبين خلقه في قضاء الحوائج وإجابة الدعاء da kuma sanya su su zama tsaka-tsaki tsakanin bawa da ubangijinsa wajen karɓan addu'a da kuma biyan bukatu a sanya su a tsakiya tsakanin bawa da Allah haifu ya ulul amru ila ibadatihim min dunillah ta yadda ƙarshe hatta ya ulal amru ila ibadatihim min dunillah ta yadda ƙarshe al'amarin zai kai mutane zuwa ga su koma suna bauta musu koma bayan Allah wattaqarrubu ila adrihatihim bizaba'ih wan nuzur da kuma samun wato neman kusanci zuwa gare su zuwa ga gumakansu ta hanyar yanke-yanke da kuma bakance waddu'a da addu'a wal istighatha wa talabul madad wa talabil madad da kuma wato ainihin yin neman agaji da neman taimako da kuma neman arziki a wajensu kama hasala min qaumi nuhin fi halqis salihin kamar yadda ya faru da mutanen annabi lutu annabi nuhu alaihi salatu wassalam dangane da salihan bayin da suka rayu a zamanin sa hina qalu sanda annabi nuhu ya zo yana musu wa'azi sai suka ce wai la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra annabi nuhu da yazo yana musu wa'azi sai suka ce la tadharunna alihatakum kar ku bar ababen bautanku kada ku bar ababen bautanku wala tadharunna waddan kar ku bar bautan gunki wad wala suwa'an kada ku rabu da bautan suwa wala yaghuth hakanan yaghutha wa ya'uqa wa nasra wadannan duka ku rike su wadannan duka malamai suna cewa wala yaghuth asalin abinda ya kai mutanen annabi nuhu zuwa ga bautan su shine lokacin da wayannan mutanen a matsayin su na salihan bayi sanda suka rasu shaidan ya zo ya suranta ma waɗanda suke raye lokacin cewa waɗannan mutanen da kuke ganinsu mutane ne nagaltattu mutanen kirki bai kamata a ce idan sun mutu shi kenan an manta da su ba da aka a yi zane a zane hotunansu a ajiye don a dinga tunawa da su ana musu addu'a sai waɗannan suka ɗauki wannan shawarar da tafiya ta yi tafiya waɗannan suka wuce da na baya suka zo sai shaɗan ya nuna musu cewa hotunan nan suna iya gogewa a neme su a rasa don haka a sassaka mutum mutumin su a aji saboda in 'yan baya sun zo su gane iyayensu da kakanninsu a hanyar nagalta don su dinga yi musu addu'a da nan suka wuce na bayan su suka tawo to shaɗan su ya nuna musu cewa waɗannan gumakan da kuke ganin su mutum mutumi ne na iyayenku da kakanninku nagaltattu don haka idan za ku roƙi Allah ku dinga tawassuli da matsayinsu da darajarsu a wajen Allah don haka ku zo ku tsaya gabansu sai ku mika musu bukatar sai su su mika ma Allah amma ba su za ku bauta muwa ba amma dai ku musu ibadar in kun musu ibadar to su sai su mika ma Allah daga nan da waɗannan suka zo suka shuɗe wanda suka biyo baya sai shaɗan ya nuna musu cewa ai in kuna neman abin bauta ma to su ne wayannan gumaka wayannan gumaka ba komai ya jawo ba illa guluwi wuce iyaka akan salihan bayi wuce iyaka wuce iyaka aqidar ahlus sunna ita ce kowa yana da matsayi gwargwadon darajarsa gwargwadon matsayinsa a wajen Allah kuma matsayinka a wajen Allah yana da alaka ne da yadda kake bin dokokin Allah wannan shine iya matsayinka a gun Allah shi matsayi a wajen Allah bakin kimemiyar rawani ne da sanya alkyabba guda 23 a jiki ba wannan ba shine matsayi a wajen Allah ba ka je ka sanya rawani bandir goma duk wannan damuwar ka ce amma abin da ke baka matsayi a wajen Allah shine aikinka ka sauke farillai ka hada da nafilfili وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إن كان نيمان كونن الله كان نيمان كسنتي زواج الله تو أبو نفركو shine ka sauke farillan da Allah ya daura maka sannan ka hada da nafil bili to shine kusanci tsakaninka da Allah shine kusanci tsakaninka da Allah walintaka ba wata sima ce ko wata alama ce ko wani tambari da ake bugawa a goshin mutum a ce wane waliyi bane a'a wane ne waliyin Allah Allah ya ce ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun waliyan Allah majibinta Allah masoya Allah babu tsoro ta tare da su kuma ba za su yi bakin ciki ba kamar wani ne ya ce to Allah su waye waliyanka sai ce alladina amanu waɗanda suka yi imani makanu yattaquna suke tsoron Allah daga sharadin zama waliyi shine al-imanu wattaqwa imani da tsoron Allah imani da tsoron Allah imani kuma ya kunshi sauke farillan da Allah ya daura maka ya kuma kunshi ka hada da nafilfil wannan yana cikin imani dan nafilfil suna kara ma imani kyau saboda haka imaninka shine sauke abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya daura maka na addini wannan shine zai mai da kai ka zama waliyin Allah shine zai mai da kai ka zama waliyin Allah amma duk wata karaman da zaka nuna matsayin ka na waliyi in dai baka bin dokokin Allah to ƙarya ce rufa'i da ne sadabaru ne sadabaru ne shi yasa wani malami yake cewa wai idza ra'aita ar-rajula qad yatiru aw faqa ma'il bahri qad yasiru wa lam yaqif 'inda hududi ash-shar'i fa innahu mustadrajun aw bid'i idan kaga mutum kawai kaga mutum ya tashi fiu ya tashi sama ko kuma ka ganshi yana tafiya akan ruwa dab dab dab dab dab yana takawa kuma bai tsaya akan dokokin Allah ba kana ganin shi yana tattaka dokokin Allah to ko dai Allah ya masa talala yana taimaka mutane da fa'ido yana ta saharu a ayyunan nasi ko kuma ɗan bidi'a ne ɗayan biyu ɗayan biyu saboda ka wadda za a zo a ce shi waliyi ne gashi nan yana tashi sama yana tafiya akan akan ruwa sannan kuma matar mutane ko ƴar mutane ta zo ta zo fatawa a jansa ya mika mata hannu su gaisa a matsayin shi na bayahudi wannan yahudanci ne ya mika mata hannu su gaisa kuma shi ma sunan shi waliyi kaga wannan ai sai dai waliyin shaidan idan dama waliyan kashi biyu ne akwai auliya Allah akwai auliya Allah akwai auliya shaitan eh Qur'ani duk ya mana bayanin su faqatilu auliya ash-shaytan inna kayda shaytani kana da'ifa wannan akwai waliyan shaidan akwai kuma auliya Allah ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun saboda haka kowa yana da matsayi a addini gwargwadon matsayin da Allah ya bashi amma babu wadda ake wucin da shi matsayinsa kaga guluwi dangane da mutane na farko shine a ɗauki wasu mutane a kai su matsayin da yake matsayin Allah ne kamar yadda da yawan mutane suke yanzu ko a kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin Allah a ce wai duk wani abin da yake haƙƙin Allah ne a ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma wannan a kira shi wai cewa shine son manzan Allah shine kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi ƙarya ne wannan ƙarya ne annabi da kansa sai da ya dinga jan kunnen al'umman sai na la taquruni kama aqratin nasara al-masih ibn maryama inna ma ana abdun aqulu abdullahi wa rasuluhu manzo Allah yana cewa karku wuce iyaka wajen zuguguta ni da azuzuta ni da kamban matsayina kamar yadda nasara suka yi ma annabi Isa dan na Maryam har suka ce wasu suka ce dan Allah ne wasu ma suka ce kai shi din Allah ne manzo Allah ya ce inna ma ana abdu ku saurara ku ji ni bawan Allah ne idan kuna so ku yabe ni kuna so ku jinjina mun kuna so ku kamba matsayina kuna so ku nuna ni babba ne faqulu abdullahi wa rasuluhu ku ce bawan Allah manzon Allah ku ce da ni bawan Allah manzon Allah wannan ita ce karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama karantarwar annabi kenan manzon Allah bai taba karantar da ayi guluwi da shi a wuce iyaka da shi a kai shi matsayin Allah ba annabi bai taba haka ba hasali ma duk inda ya ga wata kafa kaɗan da kan iya kaiwa zuwa ga a bashi matsayin Allah sai ya taka mata burki sai ya taka mata burki na na aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana kwance bashi da lafiya rashin lafiyarsa na ajali abinda yake cewa shine la'anatullahi alal yahudi wan nasara tsinuwar Allah ta tabbata ga Yahudawa da Nasara me yasa manzo Allah ya ce ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid saboda sun riki kaburburan annabawansu da salihan bayinsu a matsayin masallatai wajen ibada nana Aisha tace yuhadhiru ma sana'u ba komai yasa manzo Allah yake faɗin haka ba saboda ya fahimci alamun wannan cutar ta ajali da haka yana jan kunnen al'ummarsa kar su yi mishi irin abin da yahuda da nasara suke ma annabawansu shine mai da kaburburan annabawansu a matsayin wajen ibada saboda ka duk inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun shirka tana iya shigowa a ɗauki matsayin Allah a bashi sai ya taka ma abin burki saboda manzo Allah ya san cewa shi din ba Allah bane shi ba Allah bane wane ne shi bawon Allah ne shi bawon Allah ne shi bawan Allah ne shi har ka ji wani jahili yana cewa wai wai duk wanda ya raba tsakanin Allah da manzo to dama da Allah da manzo ɗaya ne Allah da annabi ɗaya ne ba ɗaya ba ne Allah da annabi ba ɗaya ba ne Allah shi ya fara raba tsakaninsa da manzan Allah Allah shi ya fara rabawa ta ina Allah ya ce kul inna ma ana munzir Allah ya ce ka ce da su ni iyaka mai wa'azi ne kaga matsayin manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam mai gargadi in an zo bauta fa yace wa ma min ilahin illa Allahu wahidul qahhar babu abin bauta da gaskiya bisa cancanta face sai Allah makadaici marinjayi kaga Allah da kansa anan ya raba matsayinsa daban matsayin manzon Allah daban matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo mai gargadi mai wa'azi matsayin Allah abun bauta matsayin Allah abun bauta daga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bawa ne mai bauta Allah kuma ubangiji ne abun bauta ƴan uwa muna fahimta ku saboda haka akwai bambanci akwai bambanci akwai bambanci saboda haka ko da wasa kar ka dauki haƙƙin Allah ka ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi in kai haka ko alayya ku haɗu da annabi iya abin da annabi zai yi da kai shine sukan suka nesa nesa nesa nesa nesa nesa saboda ka saba makarantarwarsa hasali ma duk wanda ya ɗauki matsayin Allah ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam to yana kawo cikas ne ma da'awar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan abin da annabi yayi shekara 23 yana wato dinkawa shi kuma yana zo yana so ya warware abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shekara 23 yana tufkawa shi kuma yanzu yana warwarewa haka manzo Allah yayi tufka shi kuma yana warwara shi kuma yana warwarewa saboda annabi da yazo abu na farko da ya fara kiran mutane zuwa gare shi shine bauta ma Allah shi kadai ba bauta ne shi tare da Allah ba saboda ka duk wanda yace a hada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah to ya warware abin da manzan Allah ya kawo ya warware ya warware abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo don haka a ‘yan uwa mu sani cewa ilimin aƙida da tauhidi wallahi shine mafi girman ilimin da bawa zai a duniya duk wani ilimin da kai a duniya in dai baka yi ilimin sanin Allah ba baka yi ilimin aƙida ba kai aikin banza aikin banza kai kuma ba zai amfane ka ba Allah ya sa mu wani lafiya malam yake cewa wa kama huwa al-hasil min ubadil qubur al-yawm fi kathirin min al-amsar kamar yadda yau ake samun da yawa yawan mutane suna bauta ma kaburbura a garuruwa da yawa abu na biyar daga cikin sabuban da ke jawo gurbacewan aqida malam yace al-ghaflatu an tadabburi ayatin lahil kauniya gafala rafkana game da zama kai tuntuntuni akan ayoyin Allah alkauniya wadda Allah ke nuna maka yadda yake jujjuya duniya wa ayatin lahil qur'aniya da ayoyin Allah na alqur'ani walin biharu bi mu'diyatil hadaratil madiyya da kuma wato ainihin ruduwa da abinda aka ba ma mutum na duniya na dukiya hatta zannu annaha min maqduril bashari wahdahu har ya kama har ya zama na wasu mutane suna tsammanin in mutum yayi arziki to yakan ji maransa kamar iyawarsa ce kawai da dabaransa ko kuma in ya ga wani da kuɗi to sai ɗauka shi waccan wanda yayi kuɗin ya fi shi dabara ne fasaru yu'azzimuna al-bashar haka sai suka koma suna girmama ɗan adam suna girmama mutum suka manta da Allah saboda tsammaninsa duk wanda ya yi arziki ko ya ci gaba to dabararsa ce da wayansa saboda haka a wajensa babba mai daraja mai arziki shine wanda yake da kuɗi haka zai girmama shi sama da ma yadda yake girmama Allah sama da yadda yake girmama Allah wa yadhifuna hadhihi almuhdiyati ila majhudihim wa ihtira'ihim wahdahum suna alakanta wannan abin da aka ba su zuwa ga ƙoƙarinsu da dabararsu da iyawansu kama ƙala ƙarunu min qablu kamar yadda ƙarunu yake cewa ƙala inna ma utituhu ala ilmin indi lokacin da mutane annabi musa mutanen ƙaruna suka masa wa'azi suka ce da shi wa butagi fi ma ataka allahu daral akhirah abin nan da allah ya baka kamar maza ka nema gidan lahira da shi da ya tashi ba su amsa sai ce kai ku tsaya kuna cewa ya fi ma'ata kallahu a'a inna ma'utituhu ala ilmin indi abin da ya sauka na samu wannan kudin tsabaragen kwarewa ne da iya tattalin arziki dama na cancanta saboda na iya kasuwa na iya tattalin arziki na san economics sosai ya sa ga na yi kudi amma ba wani maganin cewa Allah ne kawo inna ma'utituhu ala ilmin indi ya ce inna ma'utitu ala ilmin ne alhamdulillah da ka yi ce wannan abin da kwaga Allah subhanahu wata'ala ya bani ya ce ya bani ne saboda iyawa da ƙwarewa da sanin tattalin arziki na san harkin kasuwa yadda ya dace wa kama ya ƙunul insanu malam ya ce kuma kamar yadda ɗan adam yake cewa hazali Allah yake cewa idan Allah ya azulta ɗan adam da arziki maimakon ya gode ma Allah sai ce hazali sai ce dama wannan nawa ne dama ni ne na dace dama ni ne na cancanta har Allah ya ce ƙarshe ma wani yakan kai ga yana cewa wa ma azunnu sa'ata qa'ima wani zai ce ni alƙiyaman ma ban wani yadda za a yi tashin ƙiyama ba saboda ya samu me saboda ya samu duniya ya ce shi alkiyamar ma bai da za a tashi ta ba ba don kuma ba sai don saboda Allah subhanahu wata'ala ya azurta shi da wani abu na duniya daka a wata ayin ya ce inna ma utituhu ala ilmin ya ce wannan abin da aka bani din an bani shi ne saboda sanin na dace saboda sanin na cancanta walam ya tafakkaru wayan zuru fi azamati man aujada hadhihi alkainat malam yace kuma ba sa tsayawa su yi tuntuntuni ko su yi tunani dangane da girman wanda ya samar da duniyar ma baki daya wa auda'aha hadhihi al-khasa'is ba su tsayawa su yi tunani dangane da girma ko matsayin wadda wato ainihin ya keɓance duniya da waɗannan abubuwan albahira waɗanda suke masu banƙaye masu ban sha'awa wa aujadal bashar ba sa tunani dangane da wadda ya samar da ɗan adam ɗin wa a'bahul maqdara ala istikhraji hadhihi al-khasa'is ba sa tuntuntuni game da girman wadda ya ba ma ɗan adam dama na ya wato ainihin fitar da ko ya samu waɗannan manya-manyan abubuwa da kayan arzikin walintifa'i biha ba ruwansu da wadda Allah da wadda shine ya ba ma ɗan adam dama da kuma hanyar da zai mori ko ya ribaci ko ya amfani waɗannan abubuwan wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah shine ya halicce ku shine kuma ya halicci waɗanda shi ne ya halici ayyukanku Allah shi ya halice ku shi ya halici ayyukan da kuke aikatawa Allah yake cewa awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard shin me yasa mutane kam ba za su yi tunani su yi tuntuntuni game da mulkin Allah a sama da ƙasa ba wa ma khalaqallahu min shay'in da abinda Allah ya halitta na wani abu me yasa mutane ba za su yi tunani ba me yasa mutane ba za su yi tuntuntuni ba me yasa mutane ba za su yi tadabburi ba ka duba tsabaragen ikon Allah da yake gudana a sama da ƙasa Allah ya ce me yasa mutane ba za su yi tunani akai ba sannan Allah yana cewa Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an Allah shine wanda ya halici sammai da ƙasai sannan ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum Allah ya fitar da kayan marmari kayan itace domin ya zama arziki gare ku wasakhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi Allah shine ya hore muku wato kwale-kwale jirgin ruwa domin ta yi tafiya a cikin ruwa a cikin teku da umarnin Allah wasakhara lakumul anhar Allah shine wanda ya hore muku koramai wasakhara lakumush shamsa wal qamara da'ibain Allah shine wadda ya wato ainihin hore muku a rana da wata tutur ba sa taɓa fashi wasu hara lakumin laila wannan har allah maɗaukakin sarki shi ne wadda ya hore muku dare da wuri wa atakun min kulli masu altumu allah shi ne wadda wato ya ba ku dukkanin abin da kuka roke shi duk wani abin da kuke roƙo allah shi ne yake biya muku wannan buƙatar wa in ta'uddu ni'matallah Allah ya ce in kuka ce za ku kidanye ni'imomin Allah idan kuka ce za ku kirga ni'imomin Allah la tuhsuha ba za ku iya kaiwa karshen ta ba ba za ku iya kiyaye ta ba ni'imomin Allah in kuka ce za ku kirga ta to ba za ku iya ba Allah ya yi muku ni'imomi masu tarin yawa wadda wasu ma ba ku roki Allah ba Allah ya ba ku su ni'imomi da yawa wadda baka roki Allah ba ba Allah ya baka su to ballantana ma kuma wanda ka roka ka kalli ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya maka kawai kallon ni'iman da Allah ya yi maka zai sa ka gode ma Allah ka kuma tausaya ma wanda yake ƙasa da kai saboda duk matakin da kake ba din ni'imar Allah ba da matakin kan yafi haka muni a ko ina kake wannan shi yasa duk matsayin da ka tsinci kanka a ciki to sai ka ce alhamdulillah ala kulli hal a kowane yanayi to ina godiya ma Allah masifa ce ka shiga ciki to gode ma Allah ma da ya tsaye da ita a haka ka gode ma Allah mafi girman ni'imar da Allah zai yi maka shine ya tashi kawo maka jarabawa kar ya kawo maka fitina a cikin addininka in dai fitinar bata zo a cikin addini ba to ko me ka rasa mai sauki ne ko me ka rasa mai sauki ne dan duk abin da ka rasa a duniya akwai yiwuwar ka samu irinsa ko sama da shi amma in ka rasa ni'imar addini to ba yadda za ka samu wani abu da yake kusa da ni'imar addini ko sama da ita sannan duk abin da za ka rasa a duniya akwai yiwuwar ka tsira duniya da lahira ko da baka samu wannan abin ba amma in ka rasa ni'imar addini da imani ba yadda za ka tsira duniya da lahira ko da ka mori duniya lahira kuma akwai masifa akwai bala'i Allah ka samu daji abu na shida daga cikin abubuwan da ke jawo gurɓacewar aƙida malam yace asbaha albaytu fil ghalibi khaliyan min at-tawjih salim da yawa yawan gidajen musulmai yanzu sun waye gari sun kubuta gidan ba su da mafuskanta kubutacciya inda a ce zaka tara iyaye mazansu da matansu ka tambaye su a wace aƙida gidanka yake tafiya akai bai sani ba saboda ka shi kanshi bai san ina ya fuskanta ba babin aƙida ballantana kuma iyalansa shi kanshi bai san ina ya fuskanta ba kuma a su ‘ya'ya suna tafiya ne suna rayuwa ne a bisa gwargwadon abin da suka taso suka ga iyayensu a kai shi yasa malam yace wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ma min mauludin yuladu ma min maul kullu mauludin yuladu ala al-fitra dukkanin dan da za a haife shi to ana haihuwansa ne akan turba ta gari fa abawahu malam yace iyayensa yuhawidani suke yahudantar da shi in yahudawa ne su su mai da shi bai hudu auyu nasiranihi ko su nasarantar da shi in nasara ne su auyu majisanihi ko su maguzantar da shi in maguzawa ne su duk ɗan da zai zo duniya to yana zuwa ne da aƙida kubutacciya aƙida ingantacciya su amma in ya zo duniya abin da ya samu iyayensa da kakannin shi a kai sai ya ɗauro a kai sawa'un wannan aƙidar mai kyau ce ko mara kyau ce amma dai inda ya samu iyayensa da kakanninsa a kai to zai ɗauro a kai wannan ita ce saboda haka na daga cin dalilan da ya jawo aƙidu suka gurɓace shine da yawa yawan gidajen da ya kamata a wato samar da 'ya'ya masu ingantattun aƙidu an wayi gari gidajen ba su da mafuskanta a babin aƙida gidajen ba su da mafuskanta babin aƙida abu na bakwai malam ya ce ihjamu wasa'ili ta'alimi wal i'lam fi ghalibil alamin islami an ada'i muhimmatiha kafafen sada zumunta sun wayi gari a mafiya yawan duniyar musulunci sun yi rauni sun kauce dangane da yada muhimmancin aƙida فقد أصبحت فقد أصبحت مناهج التعليم في الغالب لا تولي جانب الدين جانب الدين اهتماما كبيرا مالن yace an waye gari manhajin mu na karantarwa hanyoyin karantarwar mu mafiya yawa baya ba ma bangaren addini muhimmanci mai girma aula tahtammu bihi aslan ko kuma ma ka samu asali ma basu ma damu da shi ba asali ba ma damu da karantar da addinin ba wa asbahat wasailul i'lamil mar'iyya wal masmu'a wal maqru'a fil ghalib adata tadmirin wan hiraf malam yace kuma aka wayi gari kafafen sadarwa al mar'iyya na gani gidajen TV kenan wal masmu'a da kafafen sadarwa wadda na ji gidajen rediyo kenan wal maqru'a da na karantawa gidajen jaridu suka wayi gari fil ghalibi adata tadmirin wal hiraf aka mai da su suka zama makami ne na gurbata mutane da rusa aqidar mutane da kawar da mutane daga ingantacciyar aqida aw tu'na bi ashiya'in madiyya wa tarfihiyya ko kuma da yawan su sun fi mai da hankali akan abubuwa na ci gaban duniya ci gaban zahiri da kuma hanyoyin samun dukiya da arziki na duniya wala tahtammu bima yuqawwimu al-akhlaq ba ruwansu basu damu ba da abin da ke gyara ɗabi'un mutane wa yazra'u al-aqidata sahiha basu damu da lura ko kula da abin da ke wato tsirar da ingantacciyar aƙida a zukatan mutane ba wa yuqawimu tiyaratil munharifa basu damu da abin da zai wato ainihin yi muƙawama da miyagun aƙidu masu kautar da mutane daga ingantacciyar aƙidansu ba hatta yun sha'a jailun a'zala amama jiyushil ilhadi la yudanu bi muqawamatiha har ya zamana malin yace a wayi gari a tadar da wata al'umma wadda wannan al'umman za su wayi gari ne suna wato ainihin a gasunan al'umma ce suna tsaye a gaban mutane waɗanda suke ilhadi amma ba ruwan kowa da wai ƙarfinsu ko wani abu saboda ba su da ƙarfin ma ba su da shi hatta yun sha a jailun a'zala amama jiyushil ilhadi la yudanu bi muqawamatiha malam sai ya ce wasu bulut tawaqqi fi hadha al-inhirafi tatakallas tatalakhasu fi ma yali hanyoyin da za a bi domin kaucewa ko samun mafita daga gurbatacciyar aƙida. malam ya ce ga su kamar haka na farko shi ne an rujuwa ila kitabillah azza wa jal wa ila sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallama litalaqi li'tiqadi sahihi minhuma abu na farko hanya ta farko wajen samun ingantacciyar aƙida malam fauzan ya ce shine komawa zuwa ga littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma karɓan aƙida daga alkur'ani da sunna ya zamana duk abin da mutum zai gino akai ya tafi akai na aƙida yana da asali da tushe daga ƙur'anin Allah da kuma sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama kana salafus salihu yastamidduna aqidatahum minhuma kamar yadda magabata na kwarai suka kasance suna tsotso suna ciro aƙidarsu daga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walan yusliha akhir hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha babu abinda kuma zai gyara ƙarshen al'ummar nan sai abin da ya gyara farkon al'ummar abin da ya gyara ƙarshen al'ummar shine zai gyara farkon al'ummar مع الاطلاع على عقائد الفرق المنحرفة tare da lallekawa da karanto aqidun batattun kungiyoyi ko batattun bangarori wa ma'rifati shubuhihim da sanin shubuhohin su lirraddi alaiha wa tahdhiri minhuma minha saboda raddi da maida musu maltani da kuma jan kunnen mutane da gargadin mutane game da bin su li anna man la ya'rifu sharra yushiku an yaqa fihi saboda duk wanda bai san sharri ba to zai iya fadawa ciki zai iya fadawa ciki daka wannan shine abin da yake wajibi akan mutane ya zamana duk abin da za a yi na aƙida duk abin da za a yi addini da shi na aƙida to ya zamana ana ɗauko shi ne daga littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine asalin abin da zai hada kan mutane shine abin da zai hada kan mutane kowa ya dawo zuwa ga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da zai jawo hadin kai amma idan aka ce wai a zo a hada kai amma ba kowai kowa ya bar abin da yake kai ya dawo zuwa gaskiya ba kawai a yi shiru wanda ya daidai daidai ne wanda ya ba daidai ba ba daidai ba ne to wannan ba haɗin kai ba ne babu kuma inda zai ji ba inda zai ji yanzu kamar abin da wai aka ɗauko yanzu ana ta bin kan malamai eh wai akan wai bayana so wai a haɗa kan musulmai wai su haɗu waje ɗaya wai a daina raddi ma juna a daina sukan juna a daina kaza a daina kaza a daina kaza ana ta bin kan malamai eh wasu malaman kuma suna karɓan wannan shirmen da shiriritan da rashin hankali hauka ne hauka ne babu kuma yadda za a yi wannan abun bai taɓa yiwa ba zai yiwu ba ba zai yi ba ba yadda za a yi ɗan bidi'a ni ya zo ya same ni ina kan sunna kuma ya ce mu zama ɗaya da shi wallahi ba zai yi ba ƙarya ne ƙarya ne a addini babu maja wannan sunan shi maja maja kuma munafunci ne babu maja a musulunci eh domin haɗin kai tsakanin ahlus sunna da ɗan bidi'a wai kar a yi ma juna raddi don kana so ka fahimci yadda abin yake a fili kamar haɗin kai ne tsakanin ɗan sanda da ɓarawo a ce kada ɓarawo ya atakin ɗan sanda kada ɗan sanda ya atakin ɓarawo zai yi ba zai yi ba in har ka ga hakan ya yiwu to ɗayan biyu ko dai ɓarawo ya tuba ya bar sata ko kuma ɗan sanda ya lalace to haka yake tsakanin ahlus sunna da dan bid'a in kaga ahlus sunna ya bar raddi ma dan bid'a to ko dai dan bid'a ya tuba ko ahlus sunna ya lalace ko ahlus sunna ya lalace amma in ba haka ba dan bid'a na kan bid'ansa ahlus sunna na kan sunnansa to ba yadda za a yi wutar raddi ta sassauta tsakaninsu ba zai yi ba abadan ba zai yi ba ba zai yi ba saboda haka mutane su ji wannan da kyau ba cewa ake yi ku daina ce ma mutane kafirai ba a cewa ake yi mutane su daina kafirci abinda za a ce kenan ba wai ku daina kafirta mutane ba a mutane su daina kafirci wadda bai yi kafirci ba wanda zai kafirta shi ba wanda zai kafirta shi saboda haka maganan wai a daina kafirta mutane a daina ce ma mutane mushrikai wannan ba magana ce mai yiwuwa ba magana mai yiwuwa ita ce a ce ma jama'a su daina shirka a ce ma jama'a su daina kafirci amma ba yadda za a yi ƙur'ani ya kafirta mai Allah uku kai ka zo da komai Allah ka ce ba zan kafirta ka ba ƙarya kake wallahi ba zai yiwu ba wannan ƙarya ne ba yadda za a yi ƙur'ani ya kafulta mai bautan annabi isa kai kuma mai bautan shehi ka ce ba zan kafulta ka ba wallahi ƙarya kake yi ƙarya kake yi daga duk wanda baya so mu ce masa kafiri to kar ya yi kafirci amma in kai kafirci kan ka fito ka bayyana shi wallahi za mu ce maka kafiri ko ka mutu ko ka yi rai wannan ita ce iya maganar gaskiya duk wanda ya kafirci za mu ce da shi kafiri ko ya mutu ko ya yi rai ya rage nashi shi amma ba yadda za a yi ka zo ka bayyana kafirci a cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka ce wai mu tafi da kai wai har aka wai har aka wai a wayi gari wai wata rana wai ana so wata rana mai aqidar komai Allah wai ya zo masallacin mu ya ja mu sallah mu ma wata ran mun je masallacin sa a ce mu ja shi sallah ba mu bukata abu bukata kowa ya tsaya inda yake kowa ya tsaya inda yake na rantse muku da Allah da ahlus sunna da dan bid'a har a wajen Allah ba dai suke ba har a wajen Allah wallahi da ahlu suna dan bid'a har a wajen Allah wallahi ba dai suke ba ba dai bane ballantana ka zo ka ce wai mu zo mu haɗu wallahi ba zai yi ba eh mu haɗu a kasuwa a yi zumunci na kasuwa a yi kasuwa tare a yi wannan har yahuda Allah ya halatta mana mu yi kasuwanci tare da su amma a babin aƙida kan a babin karatu a babin addini kan nan kan ba mujamala ba mujamala babu shi babu shi babu kuma wadda zai yi mujamala da ɗan ɗan bidi'a in ba munafiki ba don a addini babu ɗan ba ruwanmu a addini wai wanda za a ce wai shi komai kai daidai ne kawai shi bayi can bayi can sai dai munafiki dakan a musulunci kaifin guda ɗaya ne ko tauhidi da sunna ko shirka da bidi'a ba na uku na uku shine munafiki na uku shine munafiki haka dole guda ɗaya za a yi kawai ko a yi tauhidi da sunna ko a yi shirka da bid'a mu ko muna layin tauhidi da sunna kuma har abada tsakaninmu da shirka tsakaninmu da bid'a wallahi shine fada har abada har abada insha Allah ta'ala wannan hanyar da muke kai wallahi lanna taraji'a ba ran da zamu dawo baya babu eh Allah ya ji kan mala albani zaria yace koda bid'a ta dawo ta tuba bid'a ta fito da kanta ta ce jama'a alu sunna ku ya kudi ni ce bid'a na tuba yace wallahi ba za mu daina mata raddi ba ita bid'an da fito ta ce ta tuba wallahi ba za mu daina mata raddi ba ballantana tana cikin mutane tana halakar da mutane kuma dan bid'a wai zai ce wai mu daina ce masa dan bid'a wannan kuma ƙarya ne wannan ƙarya ne ai kuma yanzu barista ai abin tambayar ita ce idan aka ce da kai da dan bid'a ku zo ku haɗu waje ɗaya tambayar ita ce kai ne za ka sauka daga aƙidarka ta sunna ka bi nashi ko shi ne zai bar aƙidarsa ta bida ya dawo naka to yawa kai kana so ka farauto shi ya dawo sunna shi yana so ya farauto ka ka dawo bida to wani ɗaya za a yi a haɗu ba za a haɗu ba kuma inda matsalin fa take a wannan majar da ake so a yi fa ba fa wai shi ɗan bid'an bane ake so a ce ya daina bayyana shirka a'a kai mai sukan shirkan da raddi ma shirkan kai ne zaka daina mun fahimta ko shi mushrikin ba da shi ake wai daina bayyana shirka ba a kai mai ce shirka ba kyau da kai ake wai ka daina kaga kuwa ai babu adalci ba adalci kuma yanzu in dai da gaske za a yi karatu in dai da gaske za a yi karatu shi dan bid'a ya karanta shirkansa ni in karanta tauhidi na wallahi ko ban kama sunansa ba zallan karatun tauhidin da zan yi raddi ne ma shirkansa raddi ne ma shirkansa eh yanzu kawai in sa littafin nan aqidatu tauhid ai ba sai na gaya maka ba za a da gargaji shirka ba sai na gaya maka ba ba sai na faɗa maka ba to yaushe kake so in zo karanta littafin aqidatu tauhidi kuma ka ce kan nayi raddi ma shirka yaushe kake tsammanin haka ko so kake in daina karanta littafin malaman mu in koma karanta nashi ai na faɗa ma mutane abinda zai jawo a haɗa kai shine kamar yadda malin ya kawo a koma zuwa ga littafin Allah da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zama na misali mu zo mu haɗu ba haɗin kai yake so ba to sai mu zo mu haɗu kai ka yadda da alƙur'ani ni na yadda da alƙur'ani kai ka yadda da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ni na yadda da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai ji da hadisai ba kan dama ba mu magana ta shi tuntuni mun ajiye shi a gefe kai ka yadda da shehu tijjani ka yadda da muhammadu bakari ni kuma ban yadda da su ba ni na yadda da malamai na ibnu taymiya ibnu qayyim ibnu abdul wahab kai baka yadda da su ba to yanzu abin da za a zo a yi shine kai ka ajiye tijjaninka da inyasinka da bakarinka nin ajiye ibnu taymiya da ibnu al-qayyim da ibnu abdulwahab din ajiye su a gefe da me muka yadda qur'ani da sunna ko to mu dawo mu bi su ya zama na shine addinin mu khalas khalas amma ni da nake da aqidan bin qur'ani da sunna kai da kake da aqidan ga wani salati da malamin kai kawo ya bi qur'ani so dubu shida kuma ba za ka taba canza kan wannan aqidar ba kuma ka ce mu zo mu haɗu mu zama ɗaya ai ƙarya ne ƙarya ne ba zai yiwu ba mu zo taro yi salatul ibrahim ya kai kai salatul fati kuma a ce duka ɗaya muke wai kanmu a haɗe ke ai ba zai yi ba kai dai ka yi alƙawarin ba za ka fasa salatin ka na fati ba ni na yi alƙawarin ba zan fasa na salatul ibrahim ya bi naka ba to yaushe za mu haɗu ba za mu haɗu ba saboda haka in ana so a ru kowa ya dawo abi addinin Allah kawai abi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kadai silan hadin kai amma duk wani abu bayan wannan sunan shi munafunci da maja Allah kuma ya tsine ma duk wanda ya wannan aiki saboda haka zamu tsaya anan mun karanta lamba ta farko Allah ya kai mu sati mai zuwa zamu sake dawowa kan shi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته